بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 25 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 26 cikin lissafin jirangiyar kasusuwan karatun littafin as-sunna wallafar al-imamu Abubakar ibnu Abi Asim wato Ahmad ibnu Amr ibnu Abi Asim ibn abi asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi ɗaya ne daga cikin muhimman littafan aqidar musulunci wanda ainihin wato ake ruwaito bayani game da aqida a cikin sa da isnadojin su malam ibn abi asim Allah ya gafarta masa bai bushe ba yana kulla babuka domin tabbatar da aqidar musulunci da tabbatar da kaddara cewa Allah shike da ikon aikata komai da zartar da shi da hukunta shi da rubuta shi kuma duk abin da bayi suke aikatawa na ayyukan su yana cikin kaddara Allah kuma Allah ya san da wannan kaddara kuma duk yadda bawa ya kai ya kawo bai isa ya fita daga cikin kaddara Allah ba hatta dabarar da yake ganin yana da ita da wayansa ko gazawarsa duka a cikin kaddara Allah yana ta kulla babuka masu yawa sosai zai kulla mana akan wannan mas'ala ta imani da kaddara a yau a inda yake fada a babi na 63 daga shafi na 225 malam yace babun fi qaulin qaulihi alaihi salam li abdullahi ibn ja'far hina ardafahu fa qala ya fata ala ahabu laka ala uallimuk yace babun da ke bayani akan fadin annabi Muhammad kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga Abdullahi dan Ja'far Abdullahi dan Ja'far yaro ne karami dan gidan Ja'far dan Abu Talib Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba goya shi akan abun hawansa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawali'un sa yana yawan goye mutane akan abun hawansa akwai littafi musamman da aka yi dan bayani akan waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba goya su su shi din Abdullahi dan Ja'far su Fadlu dan Abbas sai ainihin wato Abdullahi dan Abu Salama da Sa'anas dan Malik da su Jabiru da su Mu'azu dan Jabal duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa goya su akan abun hawansa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa akhiratu wal ula Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaro ya fata ala ahabu laka ala uallimuka ya kai dan yaro bana maka kyauta ba bana karantar da kai wani karatu mai muhimmanci ba wannan hadisi mala ya mushi babi yana tabbatar da ainihin cewa abinda aka riga aka rubuta da alƙalamin nan na kaddara ya riga ya zartu an wuce wurin ba za a canza ba qala hadathana ibn kasib qala hadathana ali ibn abi ali al-hashimi an ja'far ibn muhammad an abihi an abdullah ibn ja'far anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ardafahu khalfahu faqala ya fata ala ahabuka ala ahabu laka ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna al-hadith wani hadisi ma da ya yi haɗila yau daga malamin shi yaqub ibn humayd ibn kasir wanda mun sha jin hadisan shi a baya shi kuma yace daga ali ibn abi ali al-hashim wannan mutum mai suna ali ibn abi ali al-hashimi malaman hadisi suna cewa maturuki ne abun watsi da haka wannan isnadi ne mai rauni duk da yake asalin hadisin hadisi ne tabbatacce kamar da zamu gano shi yace an ja'far ibn muhammad daga ja'far dan muhammad dan dan Abdullahi dan Ja'far an abihi daga babansa shine wato Muhammad dan Abdullahi shi kuma daga nashi baban shine Abdullahi dan Ja'far wanda ɗaya ne cikin sigarus sahaba yaro ne karami cikin ƴaƴan sahabbai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atafahu khalfu yace annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya goya shi a bayansa a bayan abin hawansa fa qala sayyidina rasulullahi ya ce mishi ya fata ya kai wannan yaro ala ahabu laka shin ba maka kyauta ba ala uallimuka shin ba na koya maka kalimati wasu maganganu yanfa'aka Allahu bihinna wanda Allah zai saka ci moriyar su ba wannan yana nuni zuwa kuma abinda malamai suka faɗa cewa malami ya fara karantar shi da nabba'anta da dalibai ta hanyar tambaya ko jan hankalinsu zuwa ga wani abu da za su faɗa ku zuwa gare shi da kuma malami ya zama kullum ya kwaɗaitu akan karantar da ɗalibansa abin da zai amfane su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi yanfa'uka Allahu bihinna kalmomin da Allah zai saka ci more su matsayinka na malami ka dage ya zama kwaɗayinka da hirs ɗinka ka koya ma ɗalibanka da masu sauraronka abin da zai amfane su annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah kiyaye Allah shine kiyaye dokokinsa aiki da shari'arsa tabbatar da ainihin tauhidin Allah nacewa wajen biyayya ga dokokin Allah shine ma'anan kiyaye Allah in ka kiyaye Allah ya hafadka Allah shi ma sai ya kiyaye ka daga dukkanin ababen bakin ciki da ababen kyama da dukkan damuwa da dukkan fitina ihfazillah tajibhu amamaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah gaba gare ka wato Allah zai dinga maka jagoranci akan duk al'amuranka kana samun dace da gaskiya kana samun gamdakatar da gaskiya wai za sa'alta fas'alillaha in za ka yi addu'a in za ka nemi abu to ka nema a wurin Allah ka roƙa a wurin Allah shi ke bayarwa duk wanda ka gani da wannan abu da kake so shi ma Allah ne ya bashi to roƙa a wurin Allah mahalicci wanda yake da taskoki da ba sa karewa wai za sa'anta idan za ka nemi agaji fasta'in billah kamar yadda kullum kake cewa a addu'a ka a sallaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kar abin ya zama a baki kawai a sallah a aikace in kana neman wani agaji to ka nema a wurin Allah wa'alam ka sani cewa annahu qad jaffa alqalamu bima huwa qa'id alqalami ya riga ya bushe akan duk abin da zai faru wa'alam ka sani cewa annal khalaiqa law araduka bi shay'in lam yuridka Allah bihi lam yaqdiru alayhi da dukkanin halittu za su taru akan suna so su saman maka da wani abu wanda Allah bai nufin ka samu ba ba su ya samu maka ba a ce an tare a yi jefa ma ƙura'a don ka ci shugaba ka ci ka ci mukami in Allah bai za ka zama mukamin nan ba ba za ka taɓa zama ba in Allah ya so sai ya zama wannan abin da aka yi sababi ne amma asali Allah ne yake kaddarawa inda za a so a mai da kai mai wadata bayan Allah yake talaka duk duniya a tare a mai da kai mai wadata ba za ka zama mai wadata ba in Allah ya yi nufin ka zama jahili in duk duniya za a tare a yi ta koya ma karatu ba za ka zama malami ba haka dai haka dai wa'alam annal annal wa'alam annan nasara ma'as sabr kasancewa cin nasara a wannan rayuwa yana tare da hakuri da dangana da juriya wa annal faraja ma'al karam sannan duk wani kunci ko ta damuwa akwai faraj akwai mafita da ke zuwa a bayansa wa anna ma'al usri yusra sannan duk wani kunci kuma akwai sauki da ke biyo bayansa hadisi ne wannan sahihi tabbatacce yana daga cikin arba'una haditha wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo a cikin littafinsa wato 40 haditha fi jawami'il kalim wa muhimmatil islam wanda aka san dai wannan 40 an-nawawiyya shine hadisi mai lamba ta 19 a littafin za ga Imam al-Hafiz Ibn Rajab ya mai sharhi dogon sharhi a cikin littafin Jami'u al-Ulum wal Hikam daga cikin abin da hadisi yake karantar da mu anan shine babun da malam ya kulla akan tabbatar da cewa kaddara ta riga ta zartu Allah ya riga ya sa an rubuta ta kuma alƙalamin ya riga ya bushe an riga an rike takaddu sannan kuma halittu bayi ba su da tasiri wajen samun maka da jin daɗi ko samun maka da kunci ko samun maka da abin da kake nema ko kwace maka abin da ka samu Allah shi yake kaddara dukkan waɗannan qala abu bakr qala abu salih haddathana al-lays an qais ibn al-hajjaj an hashan an hashan as-sanani an ibn abbas qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث wannan riwaya kuma shi malam abubakar din shine da ibnu abi hasan yace qala abu salih abu salih wannan katibul lay kenan wanda malami ne wanda malamai suna kallon shi don dan rauni kadan amma dai ana mushi mutaba a karba shi kuma daga malamin nasa allay ibnu sa'd shine sakataren allay ibnu sa'd an qais ibnu al-hajjaj al-himyari kenan qais ibn al-haddad al-samri ya da hadisi a cikin tirmidhi da ibn majah shi kuma yace daga hashan ibn abdullah sanani shine tabi'in da ke wannan riwaya shi kuma daga sayyidina abdullah dan abbas radiyallahu anhu ana bihi shi kuma yake cewa qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ana shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi abun hawa fa zakara alhaditha ya ambaci ainihin hadisin kwatan kwacin irin wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana siya kwatan kwacin wannan wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Tirmidhi haka nan al-Imam al-Baihaqi a cikin tafsirin shi mai suna Shu'abul Iman dukkan su ta hanyar Allah ibn Sa'd haka nan al-Imam Tabarani ma ya rawaito shi da wasu malamai waɗanda ba waɗanda duk wannan hadisai suna tabbatar da abin da aka ambata na cewa jaffal kalamu bima huwa ka'id warawahu umaru maula ghufra an ikrima an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kawo hadisin mutaba'at ne saboda mun jota riwaya ta farko akwai mutum maturuki a cikin sa shine ali ibn abi ali al-hashim da haka ya kawo mata mutaba'a yanzu ga ta biyu kenan wannan kuma yace warawahu wane ruwaito shine umar ibn abdullahi maula ghufra ghufra bintu ribah kanwar wannan ne sahabin nan ne ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah kanwar sace ita ce ita ce uwar ɗakin shi Umar din dan Abdullah ko kuma wata da ake ce ma Ghufra bintu Shayba bisa sabanin da malamai suke wajen ayyana wace ce Ghufra din an Ikrima daga Ikrima Maula ibn Abbas kenan shi kuma daga mai gidansa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu an abihi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a a a wannan isnadi shi shi Umar Maula Kufra din yana da rauni shi ma kamar da malamai suka ambata asalin hadisin al-Imam At-Tabarani ya rawaito shi da isnadi cikakke a cikin Mu'jamul Kabir nasu ورواه الحجاج ابن فرا ابن فرافسه عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم yasake kawo kuma wani ainihin isnadin har ila yau ta hanyar al-Hajjaj ibn Furatis al-Bahil daga cikin rijalu Abu Dawuda da Nasa'i shi kuma daga Uqayl daga Ibn Shahab al-Zuhri daga Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud daga ainihin Ibn Abbas radiyallahu anhuma daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan ita ce riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi a cikin tarihi Madinatu Baghdad da al-Ajuri a cikin kitabu Shari'a dukkanin su ruwaito da wasun su taje isnadojin suna da matsala wannan isnadin da aka ambata anan akwai al-Haddad ibn Qurafisa wanda malamai suna cewa saduqun ne amma yahimu yana yawan wahami hakanan a cikin isnadin Abubakar al-Ajuri da shi da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da kuma Khatibu a cikin tarihinsa isnadin su akwai Yahya ibn Maimun wanda shi kuma matruki sannan akwai Ali ibn Zaid ibn Jud'an wanda shi kuma da'ifi amma dai waɗannan duka isnadojin mu'tabara ne fi shawahid wal mutaba'at ana iya kallon su ba za a yi watsi da su ga baki ɗaya ba a wajen abin da ya shafi wato mutaba'at wato rakiya ba su ne asalin masu masu riwaya babu qaulihi alaihi salam fa alhamaha fujuraha wa taqwaha babun dake bayani akan fadin annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa alhamaha fujuraha Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fassarar wannan fadin Allah kaga ai aya ce ta Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya halicci rai kuma ya kimsa maran ya mata yayi mata irshadi kowanne rai Allah ya mara irshadi ko kuma ya bayyana maran fujuraha menene fajircin da rai za ta yi wa taqwaha da kuma ayyukan alkhair kamar yake cikin washamsu ko washamsu wa duhaha wal qamari idza talaha zuwa ƙarshe wannan har idza jalaha Allah yake cewa fa alhamaha fujuraha wannan wannan rai da Allah ya rinde ita Allah ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah yayi musu yayi ma rai ilhama bi ma'ana ya bayyana ma rai a cikin tun a cikin alamul fitra kenan ko kuma ya mata irshadi ta hanyar aiko sakonni na annabawa da wanzar da sakon da tayar da malamai da zasu bayanin sakon annabawa ya bayyana ma kowane rai menene mai kyau mai banza fa alama fujuraha wa taqwaha Allah ya ce kad aflaha man zakaha to me annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi game da fassarar wannan aya shine babu kauli sallallahu alaihi wasallam game da wannan zancen qala hadathana yaqub ibn humayd qala hadathana abdullah ibn abdullah amma an الجفاري عن حنظلة ابن علي الأسلمي عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فألحمها فجورها وتقواها قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ما لن يتشي دقاء يعقوب ابن حميد ابن كاسم هل إلى يودي لتسكن من يمع لمنسى الإمام ابن ماذا لكي يبتدى حديثا سأسكن asabul kutubu sita sai kuma bukhari a cikin khalqu af'alil ibad shi kuma yace haddathana abdullah ibn abdullah wannan al-amawi ke qala haddathana ma'an al-gifari wato ma'an ibn muhammad al-gifari al-aslam shi kuma an handala ibn ali al-aslami handala ibn ali al-aslami yana daga cikin rijalul muslim bayan muslim ma abu dawud ma da nasai sun fitar da hadisin shi da bukhari a cikin al-adab al-mufrad haka na ibnu maza shi kuma shine ke riwaya daga abu huraira sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul sayyidina abu huraira yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwa Allah yayi marai irshadi Allah ya bayyana marai fajirtinta da kuma takawarta qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah ya Allah ka baiwa raina taqwatta ya Allah ka tsarkake min raina kai ne mafi alkhairin mai tsarkake rai ya Allah kai ne majibincin ta kai ne ko mai gidan raina wannan hadisi ne hasan inda isnadin mun ji akwai rauni saboda Abdullahi wancan al'amawi amma ibn abi hatim ya ruwaito shi ta wata hanya daban da haka za ga shekul albani ya hassana wannan hanya haka nan kafin shi al-haythami a cikin majma'uz zawaid sun hassana hanya duk da yake a ɗaya hanya akwai abdullahi ibn layyat al-qadi al-hadrami amma a isnadi da zama hasan ne insha Allah idan an hada guda biyu qala abu bakr ibn abi asim yace wa huwa fi salati ka annahu al-qunut yace wannan a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a da ya karanta wannan aya sai ya tsayaye wannan addu'a wannan magana da malam ibnu abi asim yayi zaka ga ash-shaykh al-albani a cikin ta'alikin sa yake cewa wannan magana ta ibnu abi asim ni ban ga wani abu da zai kare ta da karfi ya shedanta ba kayyada cewa a cikin sallah ne yake yi addu'an qunuti bayan da ya karanta aya yace ya ma fi kama da a ce a addu'a ce da yake yi a cikin sujuda domin akwai riwayar al-Imam Ahmad ibn Hanbal zuwa ga Aisha radiyallahu anha da take cewa wata rana ta nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta lalibe shi a makwancin su bata ji shi ba sai ta ji ta taba shi da kafarta ko da hannunta ya sauka daga kan shimfidar a gefen shimfidar yana sallah yayi sujuda ita ji shi yana wannan addu'a yana cewa Allahumma a'ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha daka an magana ta fi ƙarfi wajen cewa wannan addu'a a cikin sujuda yake yin ta fiye da a ce a cikin kunuti al-kunut kuma anan da ɗayan ma'ana biyu ko dai addu'a da aka sani ta kunuti wanda ake yi a wuce a ƙarshen sallah ko kuma addu'a a tsayuwar sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwar sallah cikin dare duk inda ya wuce da a ya wuce kan ayan ni'ima ko azaba ko ayar da take nuni zuwa ga tashin hankali ko wani abun ni'ima na lahira to sai ya tsaya idan tashin hankali ne mu tsarin Allah daga barin sa idan ni'ima ce ne mu Allah ya tsare da shi da ita yana yin wannan addu'a to duka biyun abin da shi malam ibnu abi asim ya ishara abu ne wanda yake malam albani yace bai ga wani abu da ke kara mashi karfi ba sai dai akwai abin da ke kara karfin cewa a cikin sujuda ne wallahu ta'ala a'lam qala hadathana abu bakr qala hadathana abu muawiya an asim an abi usmana wa abdullah ibn al-harith an zaid ibn arqam qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha zakkiha anta khairu man zakkaha bari sake kawo ta riwaya wanda ita ce riwayar Ibn Abi Shayba ta hanyar Abubakar shi Ibn Abi Shayba din kenan haddathana Abu Muawiya ya'ni Darir an Asim ibn Abu Nadud al-Kufi kenan an Abi Usmana ya'ni Nahdi wa Abdullah ibn al-Harith wannan isnadi ya tafi zuwa ga Zaid dan Arqam قال يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي أنا شيوا اللهم آت نفسي تقواها يا الله كبي وريتا الله كبا ورينا صورا الله دكك سون يا الله وزكها زكها بترى دواو با أنت خير من زكا باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكذبين بالقدر وما لهم في الآخرة وما أمر به فيهم هو ما نعم na'am da kaddara yi kamar yaya ma'ana mene eh bare ku Allah ya riga ya kaddara kowanne rai Allah ya mata tsarin cewa ga fadilcinta ga ga kikkiawan aikin ta kuma Allah ya bayyana mata amma Allah shi ke bada dace da haka nabi ke addu'a Allah ya bashi dacen ba yin kansa bane Allah ya riga kaddara cewa ga rayukan da za su zama masu takawa ba wanda za su zama masu fajirci to Allah cikin hikimarsa ya kaddara bayi su addu'a ya tare da su da wannan kaddarar tasa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a insha Allah jazakumullahu khair babun da ke bayani akan abin da aka ambata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na zunubin masu kare ta kaddara waɗanda suke cewa babu kaddara suka ba kansu ƙarfin ƙaddara cewa su suke ƙaddara wa kansu da kuma abin da zai same su a lahira da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi musu ko kuma abin da aka yi umarni a yi musu قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة قال سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر malai yace daga Hishamu dan Ammar wannan babban malami daga cikin malaman su Imam Bukhari malamin Al-Qur'ani din nan shi kuma yace daga Sulaiman ibn Utba ibn Thawr al-Sulami wanda al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisin sa a cikin sunan din sa da kuma al-Imam Abu Dawud a cikin Kitabul Qadar nashi shi kuma yace daga Yunus ibn Maisara ibn Halbas Yunus ibn Maisara shike riwaya daga Abu Idrisa al-Khawlani wannan waliyin cikin tabi'ai an abi dardai daga sahabi abu dardai radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yadkhulu aljannata aq mutumin da ke saba wa iyayensa ba zai shiga aljanna ba wala mukaddibun bi qadar da kuma wanda yake karyata kaddara wala mudmin khamrin da kuma wanda yake mai shan giya ya zama mudmin ya zama addicted giya ta kama shi baya iya rayuwa sai ya sha giya Allah ka tsare waɗannan duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba wannan isnadi ne wanda yake hasan saboda Suleiman ibn Utba ibn Hajar yana cewa saduqun lahu gara'i mutum ne wanda yake mai gaskiya amma yana da wasu hadisai wanda ya kadaita da su wanda kuma ba a karban kadaicin shi daga barin daga su wannan wannan hadisin baya daga cikin ire-iren su da ka hasan ne insha Allah Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da Ibn Battah al-Ukbari a cikin Ibana haka nan Ahmad al-Imam al-Tabarani shi ma ya rawaito al-Bazzar ya hasana isnadis qala hadathana Duhaym qala hadathana Muhammad ibn Shu'aib ibn Shabur an Umar ibn Yazid al-Nasri an Amr ibn Muhajir an Umar ibn Abdul Aziz an Yahya ibn al-Qasim عن عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله وما كان بدأ شركها إلا بالتك إلا التكذيب بالكذب wannan isnadi mala ya kawo shi ta hanyar duhaib wanda malamin sa ne kuma malamin su bukhari ne da nasa'i da abu dauda mun ji shi a baya sunan shi abdurrahman ibn ibrahim ad-dimashqi mun ji cewa duhaim abin da ake nufi kama a ce hatsabibi ko wani wanda yake mai zurfin basira an ce baya san lakabin amma ya riga ya bi shi shi kuma yana riwaya daga Muhammad dan Shu'aib dan Shabur al-Qurashi wani daga cikin malaman qurra'u na kasar Dimashq wanda ya koyi karatu a gun Abu Amir mai riwayar Qur'anin nan mutumin kasar Dimashq wannan Ibn Shabur yana da hadisi a cikin al-Kutubul Arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah an Umar ibn Yazid an-Nasr shine malamin sa an amr ibn muhajir daga amr dan muhajir dan dinar abu muhammad al-ansari maulahu bararren bawa ne ga asma'u bintu yazida ibn sakar shi kuma daga umar dan abdul aziz rahmatullahi alaihi daga yahya ibn al-qasim yahya ibn qasim baban shi shine al-qasim ibn abdullah ibn amr rasuliyyin nan da yahya din da baban shi qasimun suna da rauni babu wanda ya amince da su a cikin malaman hadisi in banda ibn hibban al-imam abu hatim ibn hibban al-busti Allah ya gafarta mishi kamar da aka shafa dai a karatuka yana daga cikin malamai malaman hadisi waɗanda sauran ƴan uwan shi malaman hadisi suna da reservation suna taka tsantsan akan amincewar da yake yi ma wasu mutane wanda sai a bincika sai a tarar mutane ne wanda shi ma bai wani san su takamaiman sani ba haka za ga malamai suna da magana akan tawfiqat na ibnu hibban duk wanda aka laluba aka ga cewa an bi an bi babu wanda ya amince da shi sai ibnu hibban to sai kaga ana ana dare dare to haka nan wancan Umar ibn Yazid an-Nasr al-Imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi ya ambace shi a cikin lisanul mizan yake cewa kuma ibnu hibban ya ce yuqallibul asanida wa yarfa'ul marasila yana yin kalbi yana jujjuya isnadoji ya lalata isnadi ya canza shi kuma hadisai mursalai sai ya kai su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake akwai da suka wasaka shi kamar shi kanshi Duhaib kamar Abu Zur'a Dimashqi da wasu su amma dai wannan isnadi a takeice isnadi ne wanda yake mai rauni dan haka akwai magana game da shi da malamai suka yi asalin hadisin al-Imam Tabarani ya ruwaito shi da Allah la kai hibatullah a cikin as-sunna nashi sun ruwaito wannan hadisi hadisin abin da aka ce annabi ya ce shine ma halakat ummatun qattu illa bishirki billahi babu abin da ke halaka al'umma face sai an samu suna shirka da Allah wa ma kana bada'u shirkiha illa takzibu bil qadr kuma farkon abin da duk wata halakakkiya al'umma take fara kutsawa cikin sa shine ƙaryata kaddara abinda yake nufi jama'a da ƙaryata kaddara shine wato jingina kaddara ga halitta da kore ta daga Allah wato su alƙadariya da ake cewa suna korewa Allah kaddara ne su jingina ta ga bayin Allah qala dasana duhaymun qala dasana muhammad ibn shu'aib an umara an umar ibn yazid an abi salami an abi umama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yaqbalu Allahu lahum sarfan wala adla عاق ومنان ومكذب بالقدر wannan wannan isnadin an kawo shi ne dan ya kara wancan kalbi zaka gani Duhaimu din ne wato Abdurrahman ibn Ibrahim al-Dimashqi zuwa ga Muhammad ibn Shu'aib ibn Shabur zuwa ga Umar dan Yazida al-Nasri Abu Habs zuwa ga to dan sai aka sanna maimakon Amr dan Muhajir dan Dinar sai aka samu Abu Sallam zuwa ga Uma Abu Umama maimakon wancan sahabin shine Abdullahi dan Amr dan As bale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce salasatu mutane uku la yakbalu Allahu lahum sarfan wala adla Allah baya karban wani abu a gunsu sarfan farilla ce wala adlan ko nafila ko kuma sarfan tuba ce wala adlun ko kuma fansa Allah baya son komai nasu aqim mutumin da yake saba wa iyaye mai cin mutuncin iyaye wanda ya zama dan ta gaban hadari iyayen shi suna jin takaici da damuwar mummunar mu'amala da yake musu wannan babban laifi ya daga cikin laifukan ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya bari sai an je lahira ake yin sakamako a kan shi tun a duniya Allah yake sakamako ga wanda yake cutar da iyayensa da shi da wanda yake zalunta bayin Allah saboda ya fi ƙarfinsu kamar shugaba ko wani na sama ko wanda ya mutane ƙarfi na hukunci ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin sarauta ya cuce su to Allah baya bari sai an je lahira na biyun su kuma shine mannanun wanda zai yi kyauta ya gori wanda zai aikin alkhairi wanda zai taimake ka daga baya ya goranta maka ya taimake ka sanda baka da shi ya baka agaji ko ya baka abinci ko yayi kaza da kaza daga baya kuma ya goranta maka amma ana ana toga cewa ga mutumin da ya bayyana saboda maslaha kamar iyaye za su yi ma 'ya'yansu gori in sun ci da su 'ya'yan daga baya suka zama ba sa da kirki da wannan baya cikin gori abin aibatawa dan da gaske ne abin da suka yi musu kuma a suna da yancin su gaya wasu haka mutumin da aka ga yana nema ya zama ya fanɗare daga tafarki mai kyau babu laifi a nemi a mishi gorin abin da ake da shi akan shi na falala domin ya zama wa'azi gare shi da ire-irensa amma abin da yake zama barna shi ne mutumin da ya mai da ɗabi'arsa kawai duk sanda ya yi wani abin arziki to zai dawo yana goranta wa mutane cewa ya yi musu to wannan Allah baya son aikin nashi na farilla da nafila wa mukazzibun bil qadari da wanda yake ƙaryata kaddara shine muhallu shahid na wannan babi wannan hadisi isnadi ne kyakkyawa saboda Umar dan Yazida an-Nasri an yi sabani akan shi amma malamai suna cewa hadisin shi kyakkyawa ne al-Imam Tabarani ya rawaito wannan riwaya da Ibn Battah da kuma ainihin Abu Dawud da Tayalisi a cikin musnadinsa haka nan Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin ainihin wato silsilar sahiha lamba hadisi na 1785 ya kyautata wannan isnadi ya tabbatar da shi malai ya sake cewa haddathana Abu Bakr haddathana Muhammad ibn al-Qasim al-Asadi an fitr an Abi Khalid al-Wabili an Jabir ibn Samura qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث الاستسقاء بالأنواع وحيف السلطان والتكذيب بالقدر دقى أبو بكر واتو ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن القاسم الأسد محمد ابن القاسم الأسدي أبو إبراهيم wannan malami maturuki ne kamar yadda muka ji a baya ibnu hibban ne kadai ya kadaitu da wasaka shi a cikin malamai an fitar daga fitru dan khalifa al-makhzumi maulahu wanda ya hadisi a cikin al-kutub al-arba'a fitr yace an abi khalid al-wabili abu khalid sunan shi hurmus al-wabili maqbulun haka ibn hajar yace game da shi da haka kaga tana da mutaba'a kenan yana da hadisi a cikin abu dawud da tirmidhi da ibn majah shi kuma yace daga sahabi jabir dan samura radiyallahu anhu qala jabir ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akhwafu ma akhafu ala ummati mafi hadarin abin da nake tsoratar mu al'umma ta hadarin sa babu kamar abu uku salatu babu kamar abu uku al-istisqa bil anwa kudirce cewa wato tauraro yana shayar da ruwa abin da yake faruwa kamar yadda nawawi ya ambata daga ibn salahi shine larabawa tun a zamanin jahiliya sun kasance suna kudurta cewa shi tauraro yana fadowa idan ya fado shine aka yi ake yi ruwa kamar da Allah yake fada akwai ayyukan taurari da Allah ya tsara su muhimmai guda uku wala gargayen sama'a dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin kaga zina kenan na farko kulliya da kuma zama abin harbin shedanu shine da biyu na uku kuma shine wa alamat wa bin najmi hum yatadu ya zama abin gane hanya waɗannan sa daga cikin muhimman ayyukan da Allah ya halitta taurari dan ai bai halice su dan su bada ruwa ko dan su zama ainihin wato ababen imani da su ko bauta musu shi sa a cikin hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal ibn ibn Hanbal yake cewa sayyidina Ali ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah ya tuhuzi tuhumu kafirai da cewa fadin Allah wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun wata ja'aluna rizqakum ay ta'taqiduna anna rizqakum min min min al-nujumi azzikin ruwan sama da Allah ke saukarwa kuna kudurta cewa daga taurari ne sannan Allah ya ce annakum tukadzibuna kuna ƙaryata kudura Allah Allah zai tuhumu kafirai ranar alkiyama da wannan dan haka wannan mummunar aqida ce abin gudu ne kuma abin tsoratawa al'umma ne kuma ya daga cikin maguzancin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummar shi ba za su gushe ba suna aikatawa wa haifi sultani da kuma zalunci kahar da karfin mugunta ta shugaba shugaba zai zama azzalimi mamugunci mara tausayi mara imani wanda zai dosu fitar da bayan Allah da kashewa da kamawa da kullewa da da ainihin kwace gidajensu da kwace mukamansu da kwace dukiyarsu shugaban da ya dinga yin haka abun tsoro ne kwarai da gaske abun tsoro ne kwarai ga wannan al'umma domin zai sharada su zai sa su cikin imuwa da fatintunu iri daban-daban Allah ka kare wa takzibu bil qadari da kuma ƙaryata kaddara waɗannan duka ababan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata wa musulmai su ne saboda cikar rahamarsa da tausayinsa ga al'ummarsa domin waɗannan abubuwan za su jawo al'ummarsa wato matsaloli a rayuwarsu ta duniya da ta lahira kaga da shi shugaba azzalimin zai zama musu matsala a duniyarsu haka nan wancan imani da cewa taurari suke zubar da ruwan sama zai ja musu imani zai ja musu naƙasa imaninsu haka nan kare ta kaddara shi ma zai ja musu naqasu a imaninsu wannan hadisi ne sahihi da isnadi ne mai rauni kwarai saboda Muhammad ibn Qasim maturuki ne amma hadisi yana da shawahidu kala daban-daban Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da Imam Tabarani da Al-Bazzar da ainihin wato wasu su Sheikh Al-Albani a cikin lamba hadisi na 1127 cikin Asayya ya ainihin kawo maganganu akan sa a inda ya haɗa hanyoyi ya tabbatar da cewa lalle wannan hadisi ne tabbatacce insha Allah ba qala hadathana ibn musaffa qala hadathana baqiya an abi ala ad-dimashqi am muhammad ibn jihada an yazid ibn husayn am muad ibn jabal qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ba'atha Allahu nabiyyan qattu illa wa fi ummatihi qadariyatun wa murji'a inna Allaha la'ana al-qadariyya wal murji'a ala lisan 70 nabiyya wannan kuma daga Muhammad ibn Musaffa wanda shi ma malami ne da aka tafi shi da yawa da yake daga Baqiyatu wato dan wali kenan malamin nan fika daga cikin ainihin wato mudallisai an Abul Ala'i ad-Dimashqi daga Abu Ala'i ad-Dimashqi an Muhammad ibn Jahada daga Muhammad ibn Jahada da kuma yace an an Yazid ibn Husayn wannan Yazid dan dan Husayn din ba san shi bai ma'ruf sannan shi kuma baqiya dama aka ce mudallis ne kaga kuma yace am dan haka wannan isari ne mai rauni daga mu'azu dan jabal qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma ba'athallahu nabiyyan qad Allah bai taba aiko wani annabi ba gaba daya face sai da zama illa wa fi ummatihi qadariyatun wa murji'a sai da aka samu nau'in yan bid'a guda biyu qadariya masu musun kaddara wa murji'a da ƴan masu raba imani da aiki masu cewa a jinkirta imani daga kasancewar shi fi musamman a jinkirta aiki daga kasancewar shi fi musamman iman sune murji'a ke fa inna Allah la'ana al-qadariyata Allah ya tsine maqaddariyawa wal murji'a Allah ya tsine wa murji'a ala lisan 70 nabiyyan akan harshen annabawa su 70 قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس عن سعيد الحمصي عن هارون بن هارون عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون هلاك أمتي في المعصية والقدرية والرواية من غير ثبت وأن رواية لك محمد بن مرزوق محمد بن محمد بن مرزوق لك سكما لمن شيء الإمام ابن أبي عاصم آه حدثنا عمر بن يونس أبو القاسم الحنفي كنان an sa'id al-himsi an harun ibn harun daga harun ibn harun ibn abdullahi al-madini wanda daga cikin mazajin ibn maja an mujahid daga mujahid shi kuma yace an ibn abbas daga ibn abbas wannan isnadi ne da'if saboda harun ibn harun din nan malamai sun hada aka raunata shi hatta ibn hibban ma yana cewa kana yarul mawdu'at al-thiqat la yajuzu al-ihtijaju bihi yana ruwaito hadisai masu rauni na ƙarya ya danganta ga mutanen kirki so da mutum ne mai rauni kwarai da gaskiya da tun shafin kyama ne shine yake cewa ibnu abbas ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu halaku ummati fil ma'asi fil asabiyya shukran al'umma ta za ta halaka ne a cikin al'amarin kabilanci rarrabuwa zuwa ga kabila kabila shi zai halaka al'ummata والقدرية لكما أكيد قدرية والرواية من غير ثبت لكما زوا كبار الأباري باتارد كاكر إيش لك أبن تتشبا أنشي كاتي لكيل وكالا حياة الأباري نكريا والنشيطي حلق على الأمة كاكري معنا حديث ma'ana ce tabbatacciya inda isnadin bai tabbata ba domin duk in ka kalla al'umma musulmai da inda suke da gaskiya abin da ya halaka su yana da gaskiya akwai wannan maguzanci na kabilanci musulmai sun kafa dauloli sun samu ƙarfi a duniya amma kabilanci da rashin girmama wato tsarin da Allah ya yi na bambanta shu'uban wa qaba'il da ta'arafu shi ya wargaza ainihin al'umma musulmai a zamanin da da zamanin da muke ciki din nan a yanzu da gaskiya abubuwan da sun zama cututtuka suka lalata mutuncin al'umma musulmai suka hana su zauna lafiya kowane musulmi ya fi ganin ya danganci zuwa ga kabilar sa fiye da musulunci haka musulmai suka dinga yi a kasar Sham zamanin daular Bani Umayya suka rabu zuwa Kaisawa da Adnaniyawa zuwa Kahatsaniya da Adnaniya zuwa Yamaniya da Kaisiya mun tuna a baya Ibn Taymiyyah ma ya bamu labarin cewa har zamanin sa ana wannan rigingimu kabilu ne aka sake rabuwa da aka je Andalus zuwa ga Arab da Barbar ana ta rigima wannan gari zai zama gwamnan shi barbari ne to baya yi da Larabawa wanda yake gwamnan shi balarabe ne baya yi da ainihin barbar barbar ba waɗannan namu nan ba waɗancan kabila na na na Maghrib al-Amazi da da makamantansu da Sanhada kabilun Buzaye din wanda asalin su ma ana ganin Turawa ne suka shigo cikin Sahara suka suka zama da su to aka rarrabu musulmai zuwa ga wannan kabilun hatta Qurayshawa junansu Qurayshawa da suka yi kaura daga kasar Makka da Madina suka koma Sham wanda suka kaura daga kasar Makka da Madina suka koma Andalus sai da suka rabu zuwa ga ainihin abin nan Banu Umayya da kuma Banu Hashim suka dinga gaba da junansu zuwa ga waɗannan dangin Fihr ne waɗannan dangin abin nan Abdushams suka yi ta rigingimu wannan rigingimu suka zama musu kamar da Allah ya faɗa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum fa dhahabat rihukum suka suka wargaje kuma kamar da kake gani har yanzu al'ummar musulmi mu dauki yanzu nan misalin mu Najeriya ta arewa kasan musulmai yadda muke kowa yana kallon wani bahaushe ne wani bafullaci wani babarbare wani bayarabe wani banifi wani kare kare wani angas ne wani kaza ne kowa yana kallon junansa a matsayin ɗayan bai isa ba Hausawa isu isu waɗannan Hausawa ne Kanawa wannan Hausawa ne zage-zagi wannan Hausawa ne Katsinawa waɗannan Gudirawa kowa yana ganin ɗayan bai isa ba in an zo zamantakewa ne sai an nuna bambancin harka aure ce sai an nuna bambancin siyasa ce za a tsaye da takara sai a ce ai wani bai tsaye takara ba saboda shi yare kaza ne shi ai dan bangare kaza ne ɗan wani ɓangaren suna ga ɗan ɓangare kaza bai sai mallake mulki su za ku wurin nan za a zaɓi gwamna ko sanata ko ciyaman to ko su wanda suke ganin duk da asir ɗaya ne to ɗan wuri kaza bai sai ya zo ya yi wannan mukamin ba dole sai ɗan wuri kaza akan haka suna iya kuma su rasa gaba ɗaya to duk wannan abu ne tabbatacce cewa wannan asabiya ta halaka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa cikin fitintunu ne daban-daban kuma dama annabi yana cewa cikin hadisin al-Imam Abu Abdullah Hakim ne saburi cewa daga cikin maguzancin da al'umma ba za su daina ba akwai wannan kabilanci inda kaje kuma ka ga wannan kabilanci inda kaje ka za ka ga shi a cikin Larabawa har yanzu da kuma kadariya wanda shine muhallin shahid da wannan wannan ainihin babi war riwayatu min ghairi sabt da kuma daukan labari daga wanda ba ba tabbatacce ba wato yada labari na ƙarya ke. wannan kuma kaga ne za a ce kaman yanzu na kiya mafi zaki da mutane suke sha ya da labarin ƙarya Allah shi kyauta qala hadathana ibn musaffa qala hadathana baqiya qala hadathana umar ibn muhammad al-isbai an sa'id ibn abi jamil an sabit al-bunani wannan isnadi ne mai rauni ka aji da nisa saboda umar dan muhammad al-isbai da sa'id dan ibn abi jamil dukan su majhule ne ba san waye su sunan su kawai ake ji daga Sabit ibn Aslam al-Bunani Sabit yace kala samitu ibn Umar naji sayyidina Abdullah dan Umar radiyallahu anhu wa nabihi ga kure yana cewa samitu rasulullahi naji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kure yana cewa yakunu mukazzibina bil kadhib za a yi wasu mutane wanda za su dinga karyata kaddara illa in ala ku tsaya ku ji innahum kaga su wannan mutanen majusu hadhihi al-umma sune maguzawa a cikin musulmai al'umma anan ummatul ijaba wa ma halakat ummatun ba'da nabiyha illa bi shirkiha duk wata al'umma bayan annabinta ya zo ya kasa da tauhidi ne shude abin da zai halaka wannan al'umma shine shirka wala kana bad'u shirkiha ba'da imaniha illa at-takdhib bil qadar farkon kuma abin da al'umma ta fara yi shine ta fara ƙaryata ainihin kaddara wannan zai kai su zuwa ga ainihin wato kafirci Allah ya tsare babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innal mukaththibina bil qadri majus hadhihi al umma cewa da yayi maguzawa ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ƙaryata kaddara maguzawa ne mun ji cewa abin da ake nufi da at-takdhib bil qadri shine innahum yanfuna yunfuna al qadra anillah wa yuthbituna hada anfusihim kamar da al-imamu albayhaqi ya fassara da kanshi yake cewa asbatul qadara li anfusihim wa nafawhu lillahi ta'ala sun tabbatar wa da kansu kaddara amma sun korewa Allah sun ce Allah bai isa ba su kuma amma sun isa sun ce Allah bai san abin da za su aikata ba su kuma sun abin da za su aikata to majusu da aka ce wato su ne suka yi kama da majusawa a cikin musulmai suna da mudahatan lil majus saboda majusawa maguzawa suna da itikadin cewa akwai Allahn sharri akwai Allahn alkhairi akwai Allahn arziki akwai Allahn talauci akwai Allahn bayarwa akwai Allahn hanawa akwai Allahn damuna akwai Allahn rani kowane abu sun raba shi zuwa haka sun ba shi Allah guda biyu majusawa to kaga su ma kadariya sun yi kama da majusawa wajen raba aikin Allah su barwa Allah wani su suka rike wani suka ce Allah baya halittar sharri su suke halitta Allah ya halitta alheri ne kawai al'adar kuma kowa komai Allah ne ya halicce shi ta wannan fuskar ne ake kwatanta su da ainihin wato majusawa qala hadathana ibn musaffa qala hadathana baqiya hadathana al-auza'i an ibn jurayj an abi zubairi an jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna majus hadhihi al-umma al-mukaththibuna bi aqdari Allah ta'ala in maridu fala ta'uduhum wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim wa in matu fala tusallu alaihim wannan isnadi ta hanyar malam Muhammad dan Musaffa zuwa ga Baqiya wa Ibn walid zuwa ga yace haddathana al-Auza'i ma'ana malam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i shehu ahli Sham an ibn Jurayj daga ainihin ibn Jurayj an Abi Zubair daga Abi Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus an Jabir daga Jabir dan Abdullah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna majusa hadhihi al-umma al-mukaththibuna bi aqdari Allah ta'ala lalle ma guzawa a cikin wannan al'umma shine masu kai takaddara in maridu fala tad'u fala ta'uduhu idan suna rashin lafiya idan ka san ga wani mai kare takaddara in ya rashin lafiya to karka je gaishe shi wa in laqitumuhum fala tusallimu alayhi in ka gamu da shi akan hanya kaka mai sallama wa in matu in ma ya mutu fala tusallu alaihim karka ji jana'izar wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi ta hanyar Sabi Abdullah dan Umar haka nan al-Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Baihaqi da wa min qablihi malamin sa Abu Abdullah al-Hakim afwan da annai saburi da dalibin sa al-Baihaqi da Tabarani a cikin al-Awsat da Ibn Asakir a cikin Tarikh Madinat Dimashq haka nan al-Imam Ibn al-Qattan ya inganta shi a cikin Bayanul Wahab wal Iham da yayi ma ainihin wato aiki akan al-ahkam ta ishbili hakanan as-safarini shi ma ya inganta shi a cikin lawa'ihul anwar da da al-imam ibnu qayyim al-jawziya a cikin tahdhibus sunan akwai riwaya bayan wannan ta jabiru da ta abdullahi dan umar akwai riwaya abu huraira akwai riwaya abdullahi dan amr dan as dukkanin su ruwaito magana irin wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan riwaya da ke gaban mu tana cikin sunan ta al-imam ibnu majah a cikin muqaddimarsa da kuma littafin al'ajuri a shari'a kenan na limamu al'ajuri da kuma al-mu'jamus saghir na limamu abul qasim at-tabarani dukkanin su ruwaito wannan riwaya wanda ke tabbatar da waɗannan abubuwa yana tabbatar da wato munin aqidan qadariyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su da matusawa da kuma cewa idan aka samu mai wannan muguwar aqida ko wata muguwar aqida daga cikin ababen da musulmai za su yi mishi shine su kaurace masa daga cikin alamar kauracewa mutum kuma akwai waɗannan yana da lafiya ba za ka je gaishe shi ba ba ka mai sallama sannan in ya mutu ba ruwanka da jana'izarsa duk mutumin da yake da aƙida mummuna irin wannan takaddara to wajibi ne musulmi su fita harkarsa su fita batunsa su daina hulɗa da shi saboda mummunan aqidarsa kada ya shafa musu jangon قال حدثنا إسحاق بن سليمان بن زياد أبو أيوب الطوسي قال حدثنا شعيب بن حرب عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد عن مولى عن عمر مولى غفر عن رجل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجك وانا إسنادي wanda za mu ga shi karara akwai rauni a cikinsa domin bayan maganganun da ake da su akan Umar Maula Ghafra bintu Rabah ko bintu shaiba ga kuma wani mutum aka ce an rajulin kaga wannan shine mubhami kenan wanda ba ambaci waye shi ba shine ke riwaya daga sahabi Huzaifatu dan Yaman radiyallahu anhu Huzaifa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li kulli ummatin majusa a cikin kowace al'umma akwai maguzawa wa inna majusa hadhihi al-ummata kuma mu hadhihi al-ummati mu ma guzawa a cikin wannan al'umma ta musulmai yazumuna Allah kadara suna cewa Allah bai san da kaddara ba Allah baya kaddarta abubuwa fa in maridu in suka yi rashin lafiya fala ta'udu kar ku gaishe su wa in matu in sun mutu fala tashharun ku je jana'izar su hum shi'atud dajjal su jama'ar dujal ne ba jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ne mutanen dujal dujal suke jira ya zo ya tafi da su da haka ku musulmai kar ku shiga harkar su kar ku shiga al'amarin su in ba su lafiya kada ku je ku gaishe su idan sun mutu kar ku je jana'izar su duk da suna cikin al'ummar musulmai babu nahyin nabi sallallahu alaihi wasallam an mujalasati ahli al-kadhib babu dake bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zama da zama cikin waɗanda suke ƙaryata kaddara qala hadathana ابن أبي شيبة قال حدثنا المقري أبو عبد الرحمن المقري كنا عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة عن أبي هريرة عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القدر ولا تقاعدوهم wancan da muka ambata Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin sunan dinsa da Ibn Babba a cikin ainihin wato abin nan al-Iban al-Kubra da Ahmad ibn Hanbal da Al-Lalaka'i a cikin Sharh sunna a cikin As-Sunna nashi wannan wannan babun ko malai yake cewa ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba zuwa ga Abu Abdurrahman al-Muqri shi kuma shi ke riwaya daga Sa'id ibn Abi Ayyub daga Atsa dan Dinar daga Hakim ibn Sharik al-Hudali to wannan Hakim ibn Sharik al-Hudali shine afatu hadal isnad domin malami ne wanda yake majhuli ba a san sa shi kuma an yi haibun maimun al-hadrami daga rabi'ata al-jurashi zuwa ga sayyidina abu huraira zuwa ga umar dan khattab Allah ya kara musu yadda shi da ainihin abu huraira qala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tujalisu ahlal qadr kar ku dinga zama a majalisi guda da masu ainihin ƙaryata kaddara wala tuqa'iduhum kada ku dinga zama shi ma ka'ada shine zama wanda yake kankani kadan jalasa shi kuma shine zama wanda yake mai yawa ko kuma ya dauki ma'anan aljulus kaman zama na dindindin a ce kuna anguwa daya ko gida daya ko ma'aikata daya ko makwabta to shine julus kenan alqud kuma zama irin kaman na majalisa zama a wurin taro ko zama a wurin fira ko zama a wajen jiran wani abu ko wajen ɗaurin aure wanda zama ne yanzu a zauna da an zauna kuma an jima kaɗan a tashi to ta irin wannan zama idan ka zauna kawai ga ka ga wani bakaddari a kusa da kai sai ka tashi ka canza waje sai ka ce astaghfirullah ka canza waje ba ruwan ka ci in gun mai shayi ne ka zo ka ga daga wurin shi ne kadai sai ka bari an jima ka sha shayi ko kuma ka ce a baka take away ka ki zama dai inda yake so ake duk a nuna mishi ya zama kamar kamar burtunta na kowa baya kauna shi saboda munin aikin sa wannan isnadi ne wanda yake za'ifi kamar yadda muka ji amma al-Imam Abu Dawud da Ahmad sun ruwaito wannan riwaya da Abdullahi dan Ahmad a cikin as-sunna nashi hakanan al-Ajuri da Ibn Hibbana da Ibn Battah da Lalaka'i da al-Imam al-Imam al-Bukhari a cikin Tarikhul Kabir da Abu Abdullahi Hakim ne ya saburi a cikin ainihin wato littafinsa al-sadrak da bayaki a cikin sunan dinsa da wasu su da dukkanin su ruwaito wannan riwaya ta hanyoyi mabambanta wasu isnadojin suna da karfi wasu suna da rauni amma dai magana ce wadda fil jumla tabbatacciya ce daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama bar mu saurara a saboda kuran lokaci sai Allah ya kuma darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah